الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين أكو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan uku ko watan hudu ne watan hudu sha hudu ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan cikin anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha tara yau za mu tashi a kan nambar aya ta ashirin insha Allahu ta'ala alaran ma mai Allah ya ce
من همزه ونفخه ونفثه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد na'am
كمثل غيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا Mm.
ثم يكون حطاما na'am وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
Mm.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Mm.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض Mm.
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء na'am والله ذو الفضل العظيم
kamar yadda jiya muka yi bayani wannan shine karo na uku ko rana ta uku na fassara waɗannan ayoyi da muke ƙoƙarin yi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu wanda mun yi bayani cewa waɗannan ayoyi guda biyu aya ta ashirin da aya ta ashirin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid a suna bayani ne dangane da wannan duniya cewa makaskanciya ce wulakantacciya ce lalacacciya ce ba ta da wani abin da za ka tsaya ka biye mata kuma suna bayani akan cewa biye mata to yana da ainihin wato da alaka da tambaɗewar mutum da kuma lalacewar mutum Allah maɗaukakin sarki ya ce ilamu ku sani annamal hayatud duniya la'ibun wa lahau ita dai rayuwar duniya wasa ne da wargi mun fassara cewa lahau shine la'ibu shine wasa na jiki wasan da za a yi kamar mutum ya tafi wasan kwallo ko wasan table tennis ko wasan gudu ko wasan kaza da dai shauransu amma lahau ana magana ne akan yadda mutum duniya za ta dinga wasa da zuciyar shi tana wato kaita tana barota yana tunanuka na kokarin tara da tattara abin da ya shafi wannan duniya din ba tare kuma da ya shagaltu da abin da yake da alaka da makomarsa da kuma lahirarsa ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mu sani ita duniyan nan wasa ne kuma shi Allah maɗaukakin sarki bai halicce mu don wasa ba kuma bai halicci wannan duniya bai halicci sammai da ƙasai saboda menene ba saboda wasa ba alarma akwai aya
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا Mm, ذلك ظن الذين كفروا na'am فويل للذين كفروا من النار Allah maɗaukakin sarki ya ce ban halicci waɗannan sammai da kuke gani da wannan ƙasai da kuke gani batilan kawai dan barna ko dan hayaniya ko dan wasa ba Allah ce zalika zannul ladina kafaru wannan shine zato da tsammanin arna cewa kawai su zo la- duniya su hole su abinda suka ga dama su koma lahira har ma suna cewa wa ma yuhlikuna illa daharu ba abin da ke kashe mu sai yau da gobe na fata an fahimta in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar kawai mu yi rayuwar mu a duniya mu hole mu ci mu sha mu yi gida mai kyau mu auri mata mu yi duk abin da muke so a duniya in hiya illa hayatuna dunya kawai abin da muka zo yi shine mu more a wannan duniyar wannan ɗabi'a ce ta arna ɗabi'a ce ta kafirai yanayi ne na wanda bai yi imani da Allah bai ɗauki duniya gidan a baje kawai a yi abin da aka ga dama an gane magana da kyau ko na mutu na wa na haya mu mutu kuma a sake tada mu a wata duniyar daban domin akwai masu aƙida cewa idan sun mutu yau bayan shekara ɗari za a iya haihuwarsu a wani guri aka ce me dalilin ku suka ce hisa kake ga mutane suke kamanni an gane magana da kyau ko ai he ka ga mutum ya rasu kawai sai ka ga wani a wani gari kamar su ɗaya komai da komai ɗaya to ai ba wai kama ba ce shi ɗin nan da ya rasu shekara ɗari da ta wuce shi ne aka sake tayarwa a wancan garin ina fata an fahimta don haka ba wata maganar lahira ko wata makoma na mutu ne wa na haya za mu iya mutuwa kuma za a iya haihuwar mu a wata gari mu ƙara rayuwa haka za a yi ta jujjuyawa ba wani maganar kiyama za ta tashi su ba su yadda kiyama za ta tashi ba Da haka wannan tunani ne na wanda ba musulmi ba tunani ne na ko kuma musulmin banza gahi musulmi amma kuma hima yana da irin wannan tunanukan an gane magana da kyau ko yasa Allah ya ce zalika zannul ladina kafaru wannan zato ne da da tsammani da tunani irin na kafirai sai ya ce fawailun lil ladina kafaru minan nari boni da azaba da bala'i ya tabbata ga kafirai kuwa daga wutar jahannama da haka suka ce na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke kashe mu sai yau da gobe idan kai jima ka jima ka jima kai tsufa shekaru suka taru kawai sai ka mutu in ka mutu bayan wasu shekaru sai a haife ka a wani gari sai ka sake tashi shi yasa ake samun kamanni ka biya waɗannan wuta zaka tafi billahi ladi kuma in ka tafi ba zaka fito ba an gane maganar da kyau ko saboda tunani ne irin na kafirai ba tunani ne irin na musulmi ba ina fata ana ganewa to shine yake cewa lahawun ne wargi ne wa la'ibun da kuma wasa wa zinatun da ka- da kyale-kyale da kawa irin na rayuwar duniya wa tafahurun da kuma ainihin wato alfahari da fariya wa juna kowa yana ganin ya fi dan uwansa tara kaza ya fi dan uwansa samun kaza ya fi dan uwansa mallakar kaza a wataka wa tafahurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi sai Allah ya ce ka masali gaisin a'jabal kuffaru nabatu kamar misalin mamakon ruwa ne wanda ya burge kafirai ma'ana da sun tsammaci ruwan ba zai zo ba daga baya sai ruwan ya zo da ya zo kuma suna ganinsa kamar mai amfani gare su alhalin kuma abu ne wanda zai zama yana ba da alat na magana cewa sun kusa su koma lahira wato ba wani abu ne wanda zai jima ba in dai ka san yadda damuna take faduwa da yadda ake samun yabanya har mutanen da suka yi noman su dinga jin daɗi suna alfahari ba a je ko ina ba sai ka ga gonan nan da da in ka shiga saboda yabanya ta ba a hango ka yanzu kuma kana dungun gabar da ita wansa yana dungun yamma da ita ana hango ka saboda komai ya ko- ya kone ya kurmushi to in kana neman kwatankwacin rayuwar duniya to ka kalli gona lokacin da ta yi yabanya da kuma lokacin da amfanin cikinta ya bushe kawai shine misalin da Allah yake buga mana anan lokacin da gonar ta yi yabanya za ka ga masu gonar suna jin daɗi suna alfahari da gonar suna ganin cewa su sun haye amma ranar da kuma ta zo ta ƙone ta ƙurmushe ta bushe sai ka ga koge waya mai ita baya son zuwa haka ne ko ba haka ba to wannan kwatankwacin duniya kenan da lahira lokacin da duniya ta bawa wasu haɗin kai suke abin da suka ga dama suna ganin cewa kamar ba za ta ƙare ba suna ganin cewa kamar su sun dawwama a cikin ni'ima kenan wannan ta sa suka kangare wa Allah suka isi yi abin da ya kamata wannan ta sa suke abin da suka ga dama saboda gani suke wannan yanayi da suke ciki kawai zai dawwama kuma zai doge rana ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya zo ya yanke rayuwar gaba ɗaya in ma Allah ya taimaki wanda yake da irin wannan ni'imar shine zai ba shi damar biyayya ga Allah da ɗa'a ga Allah yana moruwa da duniyarsa wajen gina ina lahirarsa ta wannan shine wanda ya more wa duniya lalle ga duniyar ta samu amma bata shagaltar da shi gabarin lahira ba ga duniyar ta samu bata shagaltar da shi gabarin abin da ya kamata ya yi na rayuwarsa ba ta wannan ya more gaskiya an gane magana da kyau ko yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace misalin waɗanda Allah madaukakin sarki ya bawa wadata a wannan duniyar kamar misalin mutane ne guda biyu ɗaya da Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya shantake ya ci gaba da abubuwan da ya ga dama ya ci gaba da shantakewa rana tsaka sai Allah maɗaukacin sarki ya zo ya katse rayuwarsa gaba ɗaya shi kenan iya abin da ya mora kenan iya abin da ya samu kenan iya abin da zai alfahari da shi a gobe kiyama kenan ba abin da yawa Allah ba abin da yawa addinin Allah ɗayan kuma da ya samu duniyar sai shi kuma ya yi ƙoƙari cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi sai ya dinga ƙoƙari yana yalwatawa addini yana bawa addini yana bawa al'umma bayar wadda yake bai sa ya talauce ba saboda zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u ita dukiya falalar Allah ce Allah yana ba wanda ya ga dama shi yasa bayarwa ba zai sa ta kare ba tun da dai Allah ya rubuta kai mai akwai ne magana ta kare jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku kai kuma a lahira kana ƙara samun matsayi gurin Allah saboda kana ƙara bayarwa to wannan shi yake ƙara maka matsayi yake ƙara ma girma yake ƙara ma daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sai ya ce to wancan ya taɓe wannan kuma ya rabauta an gane magana da kyau ko wancan ya taɓe wannan ya rabauta don haka a cikin suratul qalam Allah madaukakin sarki ya bamu labarin masu gona yadda suka kare alarma me ya faru sai me فأصبحت كالصريم na'am فتنادوا مصبحين
mhm, أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين na'am فانطلقوا وهم يتخافتون sai me ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
to me ya faru وغدوا على حرد قادرين ya suka samu gonar فلما رأوها قالوا إنا لضالون mhm, بل نحن محرومون
me ya ce musu قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
sai ce me قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
Mm, فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai me kuma قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين mhm, asa عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها Mm, inna ila rabbina raghibun Allah madaukakin sarki ne ba mu labarin wasu mutane jama'a a cikin suratul qalam wanda Allah madaukakin sarki ya musu wadata ya ba su gona gonar da ta iya banya ta iya banya ta bunƙasa ta yi kore shar amfanin gona ya samu to ya suka sa wani mummunan tunani a cikin zukatansu a cikinsu akwai wani mutum ɗaya wanda a watar waya an ce shine karamin cikinsu yana ta ba musu nasiha cewa kada abin da suke niyya fa ba zai musu kyau ba mutane ne wanda sun saba duk shekara sukan yi noma mai yawa su fitar da amfanin gona su taimakawa marayu su taimakawa gajiyayyu su taimakawa kaza su taimakawa kaza wannan karan sai shaidan ya zo ya ce musu ku kenan kullum sai ku dinga ɗiba kuna ba wa mutane ba ku ga dukiyarku ta ƙi ƙaruwa ba ta ƙi haɓaka kuna ta wahalar banza da haka he suka yi mitin tsakaninsu kan cewa yau ko wannan karan idan sun tashi fita girbi ma za su zagaya ne kuma ba za su tafi a tare ba kar ma a gane yau ranar girbi ce a bi su gona don karɓar sadaka da zakka don haka wannan ya fita ta ƙofar kudu wannan ya fita ta kofar arewa wannan ya tsallaka ta katanga na fata an fahimta wannan ya zagaya ta baya mu haɗu kawai a gonar an gane magana da kyau ku shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa yace inna valawnahum kama valawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihina mu muka jarrabe su kamar yadda muka jarrabi ma'abota wannan gona lokacin da suka yi rantsuwa suka fita kan cewa za mu fita da asuba kowa na bacci kafin a fita sallar asuba mu mun fita mun ma isa gonar ma sallar asuba a can la yasri munnaha musbihin to da suka yi kuskure sai suka ce wala yastathnu ba su yi dogaciya ba su ce in Allah ya yarda ba ba su ce insha Allah ba to me ya faru Allah ya ce fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imuna tun kafin su farka daga bacci sai Allah ya turo mala'iku suka kewaye gonar suka banka mata wuta gaba ɗaya shi ne fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wahum na'imun suna bacci karfe biyu karfe uku kafin ma lokacin tahin su yayi Allah ya ce tun da mummunan niyya suka saka to mala'ika eh ka je kaka kona gonar gaba ɗaya Allah ya ce fa asbahat kassarini sai ga gonar ta wayi gari kamar ka je kamar bakin jeji bakin duhu asharim malamai suka ce shine gurin da ya baki ya duhu dulum kamar a samu busasshiyar ciyawa irin yadda bahaushe yake cewa wai toyi ko toyi ake cewa abin ko matsala ta da ku a yi muku hausa a yi muku larabci wallahi ina neman ƙarin bayani na hausa sai ku gagara yi mun magana akwai abin da bahaushe yake cewa toyi amma ko a nan kuna ce masa meye ne in aka yi sassabe a je a kone ko kuma a samu gona ta bushe ciyawa a je a banka mata wuta gaba ɗaya ciyawa ta kone me kuke cewa abin anan yawwa toyi ne amma asalin hausa ne fa wannan ba hausar gombe ba ne eh kona gona ana ramma ya ce wai kona gona wannan ka ai hausar kowa da kowa ne a ramma yawwa an gane ko shi ake cewa toyi to shine Allah ya ce ka je ka toya gonar gaba ɗaya to shi ne fa asbahat kasari su ba su san haka ta faru ba fatanadau musu bihina sai suka dinga kiran junansu wani ina ka tashi taso wani shi ne fatanadau musu bihin suka dinga kwarma wa junansu kira da asuba ani gudu ala harfikum in kuntum sarimi maza mi sammako fa zuwa gonar mun nan fa in dai da gaske mun yi alƙawarin da muka yi na girbe ta yau za mu girbe ta ba a sani ba maza maza mu taso Allah ya ce fanqalaku sai suka tafi gonar wahum yatakhafatuna suna bubbuya wa mutane yatakhafatu suna bubbuya wannan ya zaba ta nan wancan ya buta lungun can wannan ya buta can Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin kar fa wani miskini fa ya gano kun fita girbi yau har ma ya bi ku ya nemi alherin ku ya nemi sadakar ku ya nemi zakkar ku kaga ba tun yanzu ba ake gudun talakawa ko ba haka bane abin ya samo asali ne galibi zaka ga masu dukiya in ba wanda Allah yayi wa rahama ba illa ma rahima rabbuk za ga cewa baya so a san yana da hi baya so a san ya tara baya so a san akwai baya san kaza baya san kaza ni gudu ala harsukum in kuntum sari fantalaqu wa hum yatakhafu Allah yadkhulanna hal yawma alaykum wa gadaw ala hardin qadirina Allah ya ce wa gadaw suka yi sammako ala hardin me za a ci fasara ala hardin ne wato daban-daban ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ba su ma dunkulu suka tafi gaba ɗaya ba an gane magana da kyau ko ƙadirina suna nufatar gonar falan mara auha da suka hango gonar ƙalu inna laballuna suka ce kai ina gaban bata hanya saboda asubanci muka yi dare muka biyu yasa muka bata hanya ina gaba gonan nan bace mun bata an gane magana da kyau ko ƙalu inna laballuna bal sai wasu daga cikin suka ce a'a wallahi gonar ce nahnu mahrumuna an haramta mana abin da ke gonar ne saboda mummunan niyyar mu qala awsatuhum ɗaya daga cikin su wanda shine mafi ma'ana tsakatsakin su a fassara amma malamai suka ce shine karamin cikin su alam aqul lakum yace dama ba na gaya muku ba laula tusabbihuna da kun yi tasbihi ga Allah kun yi haƙuri ku fitar da haƙƙin Allah ku manta da wancan tunanin naku ba na gaya muku ba qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihu to a lokacin ne kuma qalu subhana rabbina inna kunna zalimina sai suka ce tsarki ya tabbata ga Allah mun zalunci kanmu ihu bayan hari kenan ko abu ya riga ya faru lokacin da aka yi maka nasiha a karan farko kar ka bari sai ta kwaɓe ma sannan za ka karɓi nasiha in ka bari har san da Allah ya ɗau mataki to ba mu ce Allah ba zai karɓi tubanka ba amma dai an yi ba kai yasa as-sabru inda sadamatil ula haƙuri a karan farko ake yin sa wane an bata maka rai sai aka ce wane ka yi haƙuri sai ka ce Allah ya ƙara mana haƙuri ya wuce amma idan sanda kai ta ashar kai ta kumfan baki kai ta kai duka ana rike ka can daga baya sai ka ce to shikenan dai ba damuwa a ƙarya take wallahi hakurin ka bai karɓu ba sabran jamila din da Allah ya ce to baka yi shi ba an gane magana da kyau ko su don haka su ma ba su karɓi nasihar wannan yaron ba da yake tsakankanin su har sai bayan da matsalar ta faru sannan ne suka ce subhana rabbina inna kunna zalimina to kuma sai a lokacin ne fa aka bala ba'aduhum ala ba'adin ya talawamuna sai kuma shahin su suka juyo wa shahi suna zargin ai kai ka bada wannan shawara a'a wallahi ni ba ni bane kai ba kai ne ka fara cewa kaza ina fata an fahimta sai matsala ta faru kuma sai a dinga jifan juna da laifin da ya faru haka ne ko ba haka ba ka kalli yadda rayuwar mu take lokacin da ake cewa mu yi kaza kar mu yi kaza mu yi kaza kar mu yi kaza kowa yana kokari ne a gyara sai kaga wasu daga cikinmu ba sa son su ɗauki wannan gyara har sai idan ta kwaɓe ta birkice sai kuma a dawa ana cewa to waye ne kam dama ya fara bada shawara a yi kaza ne kam sai a ce ai wane ne a ce to wane kai ka jawo mana ya kafin ni ne magana wane ya ce kaza a lokacin kowa sai dinga kokarin yarfa wa ɗayansa laifin fa aka bala ba'aduhum ala ba'adun ya talawamuna ina fata an fahimta qalu he suka ce me ya wailana inna kunna fadi suka ce kai can mu wallahi mun zalunci kanmu mun yi dagawa mun nuna isa mun nuna wadatar mu mun guji waɗanda haƙƙinsu yake wuyan mu amma suka ce asa rabbina an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibuna akwai yiwuwar Allah maɗaukakin sarki ya canja mana wacce tafi wannan alheri domin har yanzu muna kwaɗayin haka a gurin Ubangijinmu. Ina fata an fahimta.
كذلك العذاب Mhm.
ولعذاب الآخرة أكبر Mm.
لو كانوا يعلمون Allah ya ce to kazalika al'azabu. Yadda kuka ga mun ƙona wannan gonar, mun hana su alherinta saboda mummunar manufa, da mummunan tunani, da mummunan yanayinsu. Allah ya ce to billahi allazi la ilaha illa huwa haka idan ka je gabanmu da mummunar manufa sai mun ɗanɗana ma azaba. in ka je gabanmu da mummunan niyya baka je da ikhlasi ba baka je da tauhidi ba baka je da gyaran addini ba to kadhalika al'azab haka nan za mu ɗanɗana maka azaba a lahira wala azabul akhirati kuma ita azabul lahira wallahi in ji Allah domin wannan lamun din lamul qasam ne akbaru ta fi wannan ta duniya da muka jarrabe su da ita girma da ba don sun koma gare mu ba laukanu ya alamuna da sun kasance sun sani saboda haka duk abin da za mu yi jama'a mu dinga kallon mecece makomar mu واضرب لهم مثلا
Me ya faru?
وفجرنا خلالهما نهرا me ya faru bayan nan
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا sai me ya biyo baya ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا مهم.
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي na'am لأجدن خيرا منها منقلبا to me ya biyo baya قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا مهم.
لكن هو الله ربي مم.
ولا أشرك بربي أحدا to me ya faru ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله مم.
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا na'am فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا hakan ya faru أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا hakan ta faru
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها سبحان الله.
ويقول يا ليتني لم أشرك يا بربي ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا نعم هنالك الولاية لله الحق نعم هو خير ثوابا وخير عقبا مم.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء نعم فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح مم.
وكان الله على كل شيء مقتدرا Allahu akbar wallahi waɗannan ayoyin inda mutane za su tsaya su fahimce su su yi aiki da su na rantse da Allah babu wani abin da zai sa su kangare wa Allah subhanahu wata'ala matsala ce ta faru tsakanin wani da abokin shi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su gona da shi ɗan uwan da shi wancan Allah ya ba su gona sai ɗayan yana yi wa ɗan uwansa alfahari har ya kai alfaharin ya kai ba ma maganar ya nuna ya fi shi wadata ko kuma gonarsa ta fi tasa ya banya ba daga ƙarshe ma har ya zo ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala haka mutane suke idan wadata ta same su arziki ya same su alheri ya same su maimakon wannan ya sa su ƙara kaɗaita Allah da bauta maimakon wannan ya sa su ƙara rike Allah gam wannan kuma wai ya sa su kafircewa Allah wannan ba ƙaramar masifa ba ce saboda haka daga ƙarshe wannan gona tasa ta ƙurmishe ta ƙone gaba ɗaya ɗan uwan yana ta masa wa'azi yana ta masa nasiha yana nuna masa kar ka yi wannan abun ka daina faɗin waɗannan maganganun kai cewa masa ya ma idan ma ya koma lahira ma zai samu abin da ya fi wannan bayan kuma kafircin da yawa Allah akan gona amma me ya faru fa asbaha yuqallibu karfaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha kawai sai ya shiga gonar sai ya samu gonar ta kone irin yadda waɗannan mutanen su ma gonar su ta kone haka hima ta su ta kone yana shiga gonar sai wayi gari yana haka inna lillahi ka san in dan adam yayi asara haka ne ko shine fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha sai waye gari yana haka da hannayensa a cikin gonar yana tuna abin da ya kashe na kuɗi da kaza da kaza da kaza da kaza ya samu gonar a kifa akan makyangamarta ta gama lalacewa gaba daya sannan Allah ya ce babu wanda yake da su wanda za su taimake shi a gurinmu da wannan sai malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki bai karɓi tubansa a nan a duniya ba a lahira Allah sai ya kona shi dan ya kafirce wa shirka yi wa Allah kai tsaye kuma Allah bai ba shi damar tuba ba don haka ya tafi lahira da wannan tunanin da haka Allah ya ce da duniya da lahira ba shi da wanda za su taimake shi a gurinmu ba da wanda za su taimake shi a gurin saboda haka yan uwa ita wannan duniya da kuke gani wato idan mutum yana so ya gane lalacewarta da tambadewarta to ya kalli irin waɗannan misalan da Allah maɗaukakin sarki ke bugawa ya kalli irin yadda Allah yake buga misali da gona shi yasa da ya gama ba da kissar sai Allah ya sake buga misali don mutane su gane yace wadrib lahum mathalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah Allah yace misalin rayuwar wannan duniya kama in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama'i sai muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ardi sai ga tsiron ƙasa ya cakudu da wannan ruwan na fata an fahimta fa asbaha sai wayi gari hashiman yayi yabanya ta zuruhur riyah iska tana me kada shi sai ce me wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai wato yadda Allah ke saukar da ruwa yabanya ta samu gonaki su yabanya to wannan kwatankwacin kyalekyalen duniya kenan yadda kuma wannan kyalekyalen ke bushewa da wannan yabanyar ke bushewa ta kone ta kurmishi to kwatankwacin kuma ranar da mutum ya koma zuwa ga ina zuwa ga Allah ke na ga kokai da cikin dari ire da ya kamata ka gane wannan misali domin ka san cewa in gona ta yabanya kowa sha'awa ta yake yi haka kuma idan ta bushe ta kekashe ta yamutse kowa gudun ta yake gewaya mai mai ita baya zuwa haka ne ko ba haka ba to me zai je gewaya Allah rama ya tuna mana da wani noma da muka yi ce wai gonar geran mu kenan ta zama gonar geran mu wannan labarin ba za a bada shi ba dan labarin ba shi da dadin ji an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu a cikin suratul rumi ala ramma Allah madaukakin sarki ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة Mm.
يخلق ما يشاء Mm.
وهو العليم القدير Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah shine ya halicce ku daga rauni lokacin da kake cikin mahaifiyarka ba abin da zaka yi wa kanka abincinka da abin shanka da wutan nefarka da ruwa da famfo da titunanka duk a cikin mahaifiyarka suke ba a ɗauke ma wuta ba a ɗauke ma ruwa ba ka biyan kuɗin wuta ba ka biyan kuɗin ruwa haka ne ko ba haka ba don haka cikakken mai rauni ne kai ba abin da za ka iya wa kanka sai an maka don haka Allah ya ɗauki responsibility yi ma komai da ka shigo duniya kuma sai Allah ya ɗauki wannan responsibility sai ya danka a hannun mahaifiyarka kuma Allah ya ɗauki tausayinka da ƙaunarka da sonka da iya kula da kai ya saka wa mahaifiyarka ka duba ka ga yadda jinjiri malam yake lagwai-lagwai idan da za a ɗaga hannunsa by mistake hannun zai iya mi karyewa ko ya laɓe ko ya tamutse ga baki daya amma ka duba yadda mata Allah ya kimsa musu yadda za su sarauyin ɗan da yadda za su menene kula da shi da yadda in yi kuka za su gane cewa nono yake bukata su bashi ya sha da yadda in yana jin bacci sun san yadda za su lallashe shi ya kwanta da yadda an zo yi mar wanka za a kiyaye dangane da taba duk wani guri mai rauni a jikin shi wanda zai iya lalacewa akwai wani guri a tsakiyar kayin dan adam da bahaushe yake ce masa madiga wannan gurin da kuke gani inda za a masa mummunar dannawa wallahi lobawa zai yi, fasawa zai yi ciki za ka ga yana harba yana dil dil dil dil hakan nan wani magneto ne Allah ya saka a cikin kwakwalwar mutum wanda da shi yake gane duk wani abu na rayuwarsa iliminsa ta nan yake samu albarkar rayuwa ta nan yake samu tunani ta nan yake samu nazari da hangen nesa ta nan yake samu duk abin da zai abin nan sabin dinsa a kwakwalwarsa wannan gurin shi yake dauke da wannan makyangyamar ita take dauke da wannan ba za ka yi mamaki ba a cikin wannan kwakwalwar akwai inda ka ajiye haddan qur'ani tana nan daram duk lokacin da ka bukace ta za ta zo ta kuma a lokaci guda akwai inda ka ajiye A1 English da Ababiyo in aka ma tambaya a waye ko ne ko za ka hararo ki kuma ka rubuta haka ne ko ba haka ba da at the same time kuma a wannan gurin ka ajiye tunanin in kai kafinta ne yadda za ka kera kujera da yadda za ka yi kaza da yadda za ka yi kaza wannan kwakwalwar take harbo ma yadda za ka yi abubuwa ba ka tunanin wannan kuma idan kai ma'aikacin gwamnati ne ka san yadda za a kawo ma takarda ka rubuta ka san yadda za ka lissafa kaza ka yi tsari kaza ka fitar da wani abun da zai wa ƙasa ko duniya ko al'umma amfani na fata ana fahimtar magana kana tunanin wannan wannan duka Allah maɗaukakin sarki ya kimsa a cikin ɗan adam don haka sai Allah ya bawa mahaifiyar ɗan adam kula da shi kada wannan gurin ya samu matsala domin shine asalin rayuwar shi shine ce Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah shine ya halicce ku cikin rauni thumma ja'ala min ba'd da'afin quwwatan sannan kuma ya sanya muku karfi bayan da kuna da menene kuna da rauni kuna cikin rauni sai ya saka muku karfi min ba'd quwwatin da'afan wa shayba sannan ya sanya muku kuma rauni da tsufa bayan da karfin da kuke da shi a wani guri ma yace likai la ya alama min ba'd ilmin shay'a za a wayi gari ma abinda duk ka sani da yanzu duk ya watsi ‘ya'yanka ne za su zo gaishe ka dinga to waye da waye ne kam ta ai Ahmadu ne baba to Ahmadu ne Ahmadu ya aiki yaya Abujan ka da ta ai baba shekara goma da dawowa ta kenan to ai na manta ai na fata an fahimci magana shi yanzu yake tunanin yau ka dawo kai kuma shekara goma da dawowar ka tunanin ya ƙare thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba sannan in sanya muku rauni da tsufa bayan wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa man nu'ammiru wanda duk muka bashi shekaru masu yawa nuna kiso fil khalq wallahi sai mun nakasta halittar shi in dai Allah ya tara ma shekaru to kuma daga ƙarshe sai abin nan ɗinka ta me halittar ka ta nakasa ganin ka ya ragu jin ka ya ragu idan za a ma magana sai an zo daidai kuna assalamu alaikum shi wancan da yake can yana jin an dame shi da sallama kai kuma baka jin me ake faɗa haka ne ko ba haka ba nuna kisu fil khalq Allah ya ce sai mun nakasta halittar shi shine zaka ga waɗanda Allah madaukakin sarki yayi wa baiwa suka yi rayuwa mai kyau ta samartaka rayuwar da ba hayaniya ba zinace-zinace ba shan giya ba shan kayan maye babu wasan banza ba zuwa gidan kwallo ba table tennis rayuwar da ba wasa da yan ba komai suka yi rayuwa ingantatta na rantse da Allah ko sun tsufa Allah ya nakasta halittar su zaka ga suna cikin hayyacinsu ba ga suna cikin hayyacinsu ba ka gani yanzu sai a nuno maka wani tsoho a social media ya fi shekara ɗari amma sai ka je yana fesa tilawar alkur'ani mai girma fes karatun yana fita mana amma fa komai nasa a jikinsa ya dakushe haka ne ko ba haka ba to duk wannan yana da alaka da irin kalar rayuwar da kai wannan irin rayuwa kai tun farkonka tashinka wannan irin tashi kai akwai wanda ya tashi da hayaniya kafin abin ya za kafarsa sai marmaza ya tuba malamai suka ce shi ma irin wannan Allah ba zai nakasta shi ba don wani zaka samu yarinta ko abota ta ɗebe shi ta banza ya aikata wasu abubuwa amma daga ƙarshe kafin aje ko ina a rayuwarsa kafin ya ma fara ƙirga shekaru bayan arba'in tuni ya gyara ya saita rayuwarsa malamai suka ce irin wannan ba da shi ake magana ba amma wanda za ka ga hankali ya zo mar shekarun da ya kamata ya gama yin hankali da Allah ya ce hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an am- a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wato shekaru 40 su zo wa mutum bayan wannan shekara 40 din kuma bai gyara rayuwarsa ba yana nan yana ci gaba da tambele to irin wannan zai wahala ya gama da duniya lafiya jama'a kuma za ka ga ga sunan da yawa daga cikin mutane wani idan yama wani hauka na rantsi da Allah zaka dauka shekararsa goma sha uku da rabi Allah bai gama ma balaga ba in yama wani rashin hankali zaka dauka shekararsa tara da wata uku mai ma zo shekarar balaga ba ballantana a fara dora masa shari'a to amma sai kaga wani kuma gashi yaro karami amma sai ya maka halin dattawa yana faruwa ko baya faruwa shekarunsa yan kaɗan amma in yama wata mu'amala sai kai mamaki ka ce ka duba yaron nan shekara kaza amma mu'amala ka irin ta she- yan shekara hamsin to yan uwa wallahi mu yi kokari mu gyara alakar mu da ubangiji ta hanyar yin abin da ya dace da abin da kuma ya kamata a ƙarshen wannan ja Allah maɗaukakin sarki ya ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard ku yi gaggawa zuwa ga gafarar ubangijinku Allah ramma haka ya faɗa a cikin suratul baqara ina jin ko Ali Imran wa sari'u وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض mm, أعدت للمتقين suwaye الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
mm.
والله يحب المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku jama'a fa firru ila Allah mm.
ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
Allah madaukakin sarki ya ce
وأجعل مع الله إلها آخر mm.
إني لكم منه نذير مبين Allah ya ce fafirru ilallahi ku gudu katakau zuwa gurin Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni dinnan da kuka gani ni annabi Muhammadu in ji manzon Allah ya ce ni daga gurin Allah ya nake kuma na zo in muku gargadi ne zuwa gare shi mai gargadi ne ne daga gurin Allah wala taj'alu ma Allah ilahan akhar kar ku yadda ku sanya wa Allah wani Allah daban ku yi masa kishiya wajen bauta masa ku hada shi da wani inni lakum minhu nadhirun mubin ni mai gargadi ne zuwa gare ku daga gurin Allah subhanahu wata'ala da haka anan ma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku sai yace wa jannatin ardu has samawati wal ardu aljannar da aka yi muku tanadinta fadinta fadin sama da ƙasa ne ai na ba ku labarin wani wanda ya musulunta a dalilin wannan ayar ko saboda shi ya yi tunanin ya za a ce za a bawa ɗan adam guda ɗaya aljanar da ta kai faɗin sama da ƙasa to malamin geographer ne da ya tsaya ya kalli waɗannan taurari da ake cewa galaxy ne ko menene sai ga ƙwaya ɗaya ma girmanta ya fi duniyar da abin da ke cikinta gaba ɗaya ƙwaya ɗaya sai a ɗauki wannan duniyar tamu a sa ta sau saba'in ko hamsin ko talatin a ciki sai ce to in kwa in dai haka ne to a hema mai sauki ne idan Allah ya ce zai bada me zai ba wa kowanne mutum ɗaya aljanna da ta kai faɗin sama da ina da ƙasa ba musulmi ba ne nazartar ayar yayi da ilimin da Allah ya bahi na geography ya yi kwamfiyarin sai ya gane abin da gaske ne sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah so don haka karatunka da iliminka ai mun faɗa muka ce wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun duk wani abu da kake gani a duniyan nan yana nuna maka kaɗaitakar Allah ne kawai sai dai idan kafiri ya ki amma ba abin da ba kaɗaitakar Allah yake nunawa ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? da idan aka ce za mu yi karatu a nan wani a america zai ganmu muna yi ba za ka yadda ba amma ilimi kuma ya nuna haka za ta iya faruwa kuma mu'ujizar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma karamar waliyan zamanin hita nuna haka tana iya faruwa lokacin da sayyidina Umar ya tura mayaka ya sa musu wani jagora ana ce masa Sariya tsakaninsu da sayyidina Umar ya fi kilomita dubu shida ko wani a makamancin haka Umar ya hau mimbari ranar Juma'a yana hutuba waɗannan dakaru sun dimfari arna suna yaƙarsu suna saransu suna zubewa uwa itacen wanka ina fata an fahimta ashe kwamandan sayyidina Umar ya zo ya laɓe a gindin wani dutse yana so zai sake ɗaukar wani harami na kai wani hari sai wani kafiri ya gano shi sai ya zo ya hau saman dutsen sai ya fara murgino wani babban dutse zai rotso masa a kayi ina fata ana fahimtar magana wallahi malam da ke sayyidina Umar waliyin Allah ne kawai sai Allah ya masa kashafi kawai sai ya bude masa tafiyar kusan kilomita dubunnai kawai sai ga sayyidina Umar yana hango sariya a gindin dutse kuma yana hango kafiri zai murgino masa mai dutse a kai shi kansa Umar bai san lokacin da yace ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal sari ya kauce ga dutse sari ya kauce ga dutse Allah kuma ya sake ɗauko wannan maganar tsawon kilomita dubunnai ya jefa a kunnen waye sariya sariya ya ji maganar sayyidina Umar yana jin maganar ya ɗaga kai sai ya hango kafirin kawai sai ya kauce sai dutsen ya faɗo a ƙasa yan sayyidina Umar wali ne ko ba wali bane na ma gaskiyar na haƙiƙar ba irin wancan yan damfarar ba ina fata an fahimta duk cikin waliyan yan ƙaryar an taɓa jin mai irin wannan walitakar sai Umar dan Khattabi abokin annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ya nuna mu'ujizar manzan Allah da karamar addininsa ta sa haka ta faru akan ɗaya daga cikin bayin Allah ɗaya daga cikin mabiyansa eh to za a zo lokacin da ba wannan karamar bane amma romo ne na wannan addinin da wannan ilimin zai sa a samar da wannan harkoki na social media da yanzu kuke gani amma sai ka ga wani wai ya yadda haka za ta faru yanzu a social media ce amma bai yadda kuma sayyidina Umar haka za ta iya faruwa da ke Allah zai iya masa wancan kashe kun ba kaga wannan rudi na Yahudu ya rude shi haka ne ko ba haka ba rudin Yahudawa ya dauki hankalin shi ka yadda da na ba Yahudi zai iya kasancewa ta fannin ilimi da technology amma baka yadda mahalicin technology da mahalicin ba Yahuda na fata kuna fahimtar magana da mahalicin ilimin gaba ɗaya zai iya yin wancan ba ban gane ko kun gane ba to wannan ne saboda haka yan uwa wannan addini namu addini ne wanda yake da kayan mora da yawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba da haka aiki ne gare mu tukuru na bincike da shiga da fita da zaƙulo ilmomi da al'amuran wannan addinin namu na rantse da Allah inda mutanenmu za su dinga tukufa suna bincike dangane da addinin Allah da irin ilimin da Allah ya dankare a cikin littattafan malamai magabata wanda suka yi rubutu a da da wanda suka yi a yanzu da wanda suka yi da larabci da wanda suka yi da turanci wallahi ba wani kafiri da zai kara daga mana kafa wai ka duba wai har wata arniya ta fito tana cewa wai wai jingir da yake maganan muslim muslim ticket ina fata kuna fahimta wai dan me yasa zai hau jirgi jirgin kasa kan ba kafirai ne suka kirkire shi ba kaji jahila turin jahila wallahi tallahi jirgin sama musulmi ya fara kirkirar jirgin sama ka je ka karanta ka je ka yi googling tunda baka yarda da ilimin ba ka je ka gurin shek google din ya gaya ma a ran mamalan google waye ne ya fara kirkirar jirgin sama a duniya daga ina aka fara samo shi kaga wanne ne ya fara yi limamin kodoba shi ya fara gwadawa da fuka-fukai haka ya ɗaura wani abu mai kamar fuffuke haka ya gwada tashi da shi a karon farko ya faɗo a karo na biyu ya ɗan yi tafiya sannan ya faɗo a karo na uku kawai ya miƙe ci gaba da gudu a sararin samaniya ka ji farkon jirgin sama amma ka je ka tunda ni baka yarda da magana ta ba tambayi shek gogul ɗin ya gaya maka na fata ana fahimtar magana waɗannan ilmomi na likitoci da kuke gani ilmomi ne waɗanda suke da alaƙa da mu kai tsaye zero kan wai waye ya ƙirƙiri zero ne a duniyan nan da ai ƙirgen ɗaya biyu uku hudu zuwa tara babu me waye ƙirƙiro zero ina so ku gaya mu waye ƙirƙiro zero ina yan bokon suke darasin aljebra sunan waye ne aka sa wa darasin jabir ibn hayyan ibn sina ka je ka gani duk littattafanmu ne na malamanmu suka juya su suka mai da suna su hankaka wai mai da dan wani naka to amma me ke faruwa shine ɗalibai na addinin musulunci ba sa zurfafa bincike sun biye wa sohiyar midiya na banza da wafi waɗannan turawa da suka danno muku waɗannan abubuwa ina so kusan yaran su fa su suna can an killace su a ɗakuna kawai training ake koya musu na koyan abubuwa su kuma su kuma sun haɗa ku da facebook sun haɗa ku da tiktok sun haɗa ku da waye badu togo za ka yi go zuwa wata jahannama ko wallahi in kai wasa ba dai togo ba so ka shagaltu da bincike Allah ya baka ilimi wallahi yanzu akwai wasu yara wanda suke muna tattaunawa da su akan bincike na harkar ilimin duniya da technology da science na duniya na rantse da Allah da waɗannan yaran za su samu tallafi da taimako ba karamin abubuwa za su fitowa da mutane na musulunci ba amma sai ka ga mutum Allah ya bashi kaifin basira ya bashi ilimi ya bashi tunani amma bashi da wanda zai tallafa masa ilimin sa ya bunkasa yanayinsa na taba baku labari akwai abokina yanzu immigration ne na rantse da Allah a anguwar mu ya hada gidan rediyo a anguwar mu nan abin nan anguwar idi ya hada gidan rediyo da kansa yana gidansa zai kunna kai kuma kana gidansa zaka kama wai irin waɗannan maimakon a tallafe su in aka ga dama sai kuma a zo a me a kama su ya kunna gidan rediyo ya ce malam kama danna nan ba kaza kaza da rediyo fa wannan da ka sani ya ce danna nan ba kaza da kaza da kaza yanzu a kama gidan rediyo na ina danna ku dil dil dil dil kawai sai gashi na kama a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah cikin shirye-shiryenmu na wannan rana za ku ji cewa kaza kaza wallahi tallahi yana gidansu ina gidanmu ya haɗa gidan rediyon shi nan aka nuna wani tsoho ya kai kusan shekara hamsin da wani abu shi kaɗai ya janaretin wutan nefar gidan shi shi kaɗai har aka hira da shi da bbc bbc ta tambaye ya aka ya faɗi yadda abin yake kuma ya ce ƙasar china ta jima tana binsa akan ya bata wannan ilimin ta saya ko dala nawa ne za ta biya shi ya ce a'a yana jira ƙasarsa ta neme shi ya ba da wannan ilimin don a amfanar da mutanen ƙasa na ce za ka mutu da talauci baba eh na ce baba lalle za ka mutu da talauci baba eh gaskiya ne jama'a wallahi tallahi malam shi da kansa ya janaretin wutan nefar gidan shi ya ce yanzu ba ruwansa da nefa wallahi alaramma wasu abubuwansa ya hada da wasu injina da wasu belt ya hada in ya tashi kawai daga yazo ya juya ya juya ya juya kawai sai kaga gulab sun kawo sai ya koma kawai kwanta abin sa fanka tana yi haske na yi yayi generator mu tashi yanzu wannan inda da hankali da sanin ya kamata kamata ya aje a killace shi a ware bar wani guri a karo malamai masu ilimi su ci gaba da tattaunawa a gaya aka ya samar da wannan abu in abu ne wanda za a iya sayan ilimin a samarwa da ƙasa kowa ya karɓa ya amfana ba mun huta da bala'in wutan ne ba ba jama'a kenan kawai kowa sai a baya ce ga abin da zaka har hada ka har hada shi kenan kawai ka tada wutan nefar gidanka shi ya samar da wutar gidan gidan shi to amma mu ga mu da addini mai muhimmanci mai kyau addinin gaskiya ga ilimi na hakika amma da beraye da gafiyoyin kasar mu sun hana kasar mu ci gaba Allah ya sauwaje jama'a an ta nuna min lokaci ya yi a bari mu abin abu na farko da za mu yi da farko dai tukunna kafin na karanta gudunmuwar da muka samu na yau kwanakin baya akwai wani bawan Allah a cikin mu nan 'yan social media ma'ana ma'aikatan media a ya samu kyautar mashin an ba shi kyautar mashin to sai ya ɗauki wannan mashin ɗin gaba ɗayan ta sai ya sadaukarwa da wannan media kwamiti ɗin namu wanda take kokarin assasa da kuma gudanar da harkokin karatu da al'amura na addini ina fata an fahimta ya ce sadakatul jariya ne zuwa ga mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya kai mishi ladan har kabarin shi to muna addu'a Allah ya saka wannan bawan Allah da alheri to wannan mashin da ke ba mashin ne wacce take misali ta haya wanda za a yi haya ma'ana ba bajad bane irin wanda ake haya da ita to sai aka yi shawara cewa mu sai da ita mu cikata mu sayi asalin mashin wanda za a dinga abin nan da ita aiki da ita to alhamdulillahi na okay alhamdu to alhamdulillahi sai aka samu aka sai da mashin din aka cikata aka samar da wata mashin mai kyau sabuwa ita ma an gama mata komai yanzu har an danka ta a hannun wanda zai ci gaba da aiki da ita yana kawo mana balance ana tarawa domin ganin cewa an samar da hanyoyin shigowar kuɗi domin gudanar da harkokin da'awar mu a wannan masallaci da ma kuna fahimta da kyau so muna addu'a wanda ya bada mashin wanda ya bada mashin din na can kololuwa ya bawa shi wannan bawan Allah farko Allah ya saka mishi da alkhairi sannan shi da aka bawa kuma ya tunanin ya ɗauka ya bawa wannan kwamiti domin ci gaban da'awa da ci gaban addini a wannan guri Allah ya biya shi da aljanna mahaifinsa da Allah ya ɗauki rayuwarsa kuma ya ya sadaukar da wannan abun zuwa gare shi Allah ya kai masa ladan cikin kabarin shi sannan muna addu'a ga shi wanda muka danka wa wannan aiki wanda shine Alhaji Sani Bashiru Ali wanda aka fi sani da baban Maryam manaja na Gombe Microfinance shi aka dankawa kula da wannan mashin din da kuma wanda zai dinga aiki da ita Allah ya masa jagora kuma Allah ya saka masa da alheri domin yana daga cikin mutane wanda suke taimakawa wannan guri da abubuwa da yawa shawarwari dukiyarsa lokacinsa da dai shauransu sannan su yan kwamiti in general gaba ɗaya wanda da su ake zama a tattauna wannan magana shugabansu shine kwamanda na hizba ga himna tare da shi alhaji rabiu haruna akwai mambobi na farko akwai ni a ciki akwai muhammad sani bashir ali akwai malam umar ko alhaji umar manajan alheri akwai dalhatu el nafati akwai ibrahim arabi akwai malam hamza darakta na nagarta ne sunan sunan biredi ne ko mene nagarta bread yawwa big brother big brother bread da kuma a babba dalha ko dalhatu el nafati da mahmud arabi da almusanna arabi da dai wasu wanda ba zan iya tuno su ba su ne membobi na wannan kwamiti tare da su muke zama mu tattauna wannan komai muna addu'a Allah ya biya su da aljanna da wannan taimako da wannan gudunmuwa da suke bamu so kamar yadda na faɗa muku cewa mashin ɗin ba ta kai waccan asalin wanda aka saya ɗin yanzu ba so da aka sai da ita sai muka ɗauko sauran kuɗi a cikin abin nan asusunmu na investment wanda muke karɓa dirran talata talata din nan ai dama kun san muna tara wannan kuɗi da nufin mu sayi wani abin hawa wanda za a dinga juyawa da hiko to sai muka tsakuri kuɗi a ciki sai muka cika ta sai aka sai wannan mashin din so mashin din tana nan ko yau ko gobe ko ma ta hau hanya ko dai za ta hau hanya insha Allah ta'ala Allah ya saka musu da alheri sannan muna a marhabin lale da ɗaya daga cikin malamanmu wanda ya halarci wannan majalisi duk da ban hango shi ba amma alaran ma ya gaya mun cewa ya halarci shi ne malam kabiru ismail wanda malami na ne ni ya karantar da ni a agc lokacin da na grade 2 dina ya karantar da ni kuma muna tare da shi a wannan masallaci muna masa addu'a da wannan ziyara Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya yaye masa dukkanin wata damuwa ko wata matsala duniyarsa da lahirarsa sannan lokaci guda kuma muna marhabin lale da zuwan ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan aiki shine alhaji fa'izu aminu findiga a ɗane ga tsohon alkali alhaji aminu findiga alkali aminu findiga wanda allah masa rasuwa shekaru da yawa wanda babban malami ne kuma babban alkali wanda aka ji da shi sosai a lokacin da ya yi rayuwarsa an shaide shi da adalci da kokari wajen bawa mai gaskiya gaskiyarsa da kuma kama wanda bai bahi da gaskiya domin hukunta shi allah ya gafarta masa ya masa rahama ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi wannan bawan Allah muna tare da shi yanzu ga yana zaune ya kawo mana ziyara wannan majalisi zai yi hakuri zan faɗi wasu alkhairai da na sani tattare da shi amma ina ba shi hakuri domin na san ɗabi'arsa mutum ne ni na jima ban ga wanda yake son yin aikin alheri baya so a faɗa ba wallahi irinsa yana da alkhairai da yawa ba gani ba ga dukkanin malamanmu na da'awa na ahlus sunna a wannan gari na Gombe malam da zai baka labarinsa malam Musa zai baka labarinsa duk wani malami na sunna a garin nan zai baka labarin alkhairin wannan bawan Allah mutum ne wanda yake son addini ya ci gaba a iya fahimtar da ne masa mutum ne wanda yake son wayar da kan al'ummar musulmi akan addininsu da rayuwarsu da harkokinsu ga baki daya daga cikin inda yake zuwa domin harkar kasuwancinsa a yakan je india ya je su domin sayo kaya ya zo domin sayarwa a can ne ya gano hall ɗin da dr zakir naik ya gina wanda yake yin da'awa wanda ya kwaikwayo irinsa ya zo ya gina shi a nan arawa bakin titi rel akwai murshid aminu findiga islamic lecture hall ina jin mutane da yawa sun san idan ana gayyatar lakcoci a gurin ana karatuttuka a gurin har tafsiri na yi a shekarun baya a wannan hall din ga wanda suka iya tunawa ai kun tuna hall din ai ko to wannan bawan Allah shi ya gina wannan hall din kuma ya kwaikwayo irin wancan hall din da ya zo ya gina a nan Allah ya saka mishi da alkhairi shekaru kusan goma sha uku da suka wuce ko sama da haka wannan bawan Allah a irin kaunar da yake min yayi sha'awar in koma wannan anguwar in zauna wanda wannan shine dalilin komawa ta arawa da zama wanda duk ya san nayi zama a arawa to ina so ka san fa'izu amini bindiga shine sanadiyar komawa ta na san da yawa ba su sani ba haka dai ko ba haka ba to yana da kyau kuma mu sani saboda bai kamata mu kwanta mu mutu ba a san su wane ne suke tallafar mu a cikin harkokin da'awa da rayuwar mu da harkokin mu da karantarwar mu ba ko ba komai jama'a su san alkhairin su kuma su yi musu addu'a da fatan alheri da su da iyayensu da haka a lokacin da ya bukaci na koma bai tunkare ni ba wallahi sai ya tunkari malam da kwaro ya je ya same shi ya ce to almajirin ka ne nake so in zai yiwu a nemi shawararsa ka kuma nemi shawararsa in ya amince ina so ya koma anguwar mu saboda ina jin daɗin karatuttukan shi malam da kwaro ya kira ni ya ce min to malam albani ga abin da yake faruwa wani bawan Allah wani kaza ya zo ya roki alfarma in zai yiwu na ce malam abin da kace hi za a yi malam ya ce to in dai abin da nace ne ka yi hakuri ka koma can ya ce shikenan an gama to shi kuma da ya ji na amince zan koma sai tambaya shin gidan da nake zaune a nan anguwar mu idi haya nake konawa ne sai aka ce masa haya nake sai ce to ga wani gida na marayu ne da aka bashi ajiya ya kama min hayar gidan na shekara biyu in zo in zauna kyauta da haka ya kama min wannan gida na je na zauna a ciki tsawon shekara biyu shekara ta farko tana dab da karewa bata kare ba sai ya sake zuwa ya samu malam da kwaro sai ya ce almajirinka da na ɗauka na kai shi arawa na zaunar da shi a gida na haya wanda aka ban ajiya na marayu Allah ya taimake ni na sayi wani ƙaramin gida a kusa da wannan kuma ina mai shaidar maka na bashi wannan gidan kyauta ga takaddun an gane magana da kyau ku ya ɗauki takardun wannan gida ya danka malam da kuro sai malam da kuro ya ce to shawara tun da akwai yayanka muslihu aminu findiga akwai muslihu aminu findiga wanda ya yi principal na atc lokacin da aka za a ba malam da kuro principal din ya ce a'a shi a ba wa muslihu ya fi cancanta saboda mutumin arziki ne bawan allah ne mutum ne mai kokari na addini da haka aka ɗauki principal din aka bayi da haka sai aka ɗauko takardun sai ya kawo masa malam ya ce ya kawo masa ya kawo masa malam muslihu ya neme ni na tahi daga ta'alim bana mantawa a masallacin abba sarkin debe kusa da kan layin gidan adamu dan jarida akwai malam zakariya a jiya lokacin ya tafi sudan zai karo karatu sai ya bar min masallacin akan na ci gaba da yin ta'alim kafin ya dawo allah ya saka musu suma da alkhairi da haka sai na, na, na kama hanya zan koma gida sai yaya muslihu ya kira ni ya ce min na zo akwai sako ina zuwa sai ya ɗauki takardu ya bani ya ce wannan yaya fa'izu ne ya baka ya ce ka je ka tahi daga wannan gida ka koma wancan mallakar ka ne an baka gida ne wanda yake ɗauke da ɗakuna guda uku da filin tsakar gida da sauransu wannan shine dalili farko na mallaka ta gida a jihar gombe alhaji fa'izu aminu bindiga shi ya mun wannan hanya allah ya saka shi a gidan aljannar firdausi so ba za mu manta da alkhairin ka ba a dalilinsa na sake canza wannan gidan a dalilinsa na ƙara canza wani a dalilinsa yanzu na ƙara canza wani so shi ne fari na san baya so a faɗi wannan magana don wallahi tsawon shekara goma sha uku nan ba wanda ya sani in ba wanda suke kusa da ni ba ban taɓa yin magana a gurin karatu ba na rantse da Allah sai yau amma ina ganin ya dace a ce dan rayuwa baka san me zai faru gobe ba yana da kyau alkhairan da wasu suke maka akalla al'umma ta san cewa akwai wanda suka yi maka alkhairi kuma kai musu godiya kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo zai rasu ya kira sayyidina abubakar ya zaunar da shi ya ce ma na fa animalun ma na fa animala abubakar tun da nake a duniya babu dukiyar wanda ta amfane ni kamar dukiyar sayyidina abubakar ya ce da a ce za a iya kama hannun mutum a tafi da shi gaban Allah ya ce na rantsi da Allah da ba zan tafi lahira ba sai na tafi da sayyidina abubakar saboda haka wannan sunna ce ta magabata tun daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa in public cewa ga waɗanda suka yi maka alkhairi a rayuwa saboda baka san gobe me zai faru ba wala Allah ana ganin sa yana harkoki ba a san irin kaunar da ke nuna wa malaman sunna ba da kaunar da yake nuna wa da'awar sunna ba wala Allah sai idan mun fara fito da wasu abubuwa makamanta irin waɗannan don haka Alhaji Fa'izu Aminu Findiga muna marhabin lale da zuwanka wannan majalisi kuma muna alfahari da kai muna jin daɗin mu'amalanmu da kai kuma muna maka godiya da alkhairan da kake wa malaman sunna da da'awar sunna a wannan gari sannan muna ma addu'a Allah ya ji kan iyayenka ya musu rahama ya haɗa ka da su a aljanna kai ma kuma Allah ya albarkaci zurriyarka ya albarkaci bayanka Allah ya albarkaci dukiyarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya ƙara wa iyalanka albarka kuma ka yi haƙuri na san ba ka san irin wannan amma ina baka haƙuri dangane da wannan bayanin da na yi muna fata Allah ya datar da mu yan uwa za mu dakata a nan amma kafin nan ga gudunmuwar da aka turo mana na farko akwai Husaini Adamu Hamza Hamdala ya turo da naira a ɗari biyu da hamsin akwai Aliyu Muhammad Datti ya turo da naira ɗari biyar akwai Abubakar Abubakar ya turo da naira ɗari biyu akwai Ibrahim Bello Gaya ya turo da naira ɗari uku akwai Sufiyani Jibril ya turo da naira ɗari biyu akwai Muhammad Shinga Hassan ya turo da naira ɗari biyar akwai Ahmad Isa ya turo da naira ɗari akwai Alkasim Muhammad ko Alhassan Muhammad ya turo da naira dubu biyu akwai Luqman Ibrahim ya tura naira ɗari biyu akwai Fatima Umar Abdullahi ta tura naira ɗari biyar akwai Sale Yusuf ya tura naira ɗari biyu akwai Suleiman Hassan ya turo da naira dubu ɗaya da ɗari biyar akwai wani bawan Allah ya tura naira dubu biyu akwai wani bawan Allah kuma ya tura naira ɗari tara da sittin ko da hamsin ne da hamsin sai wani bawan Allah ok na ga an soke ko kuɗin da muka samu da yau naira dubu goma sha ɗaya da naira hamsin ko gaba ɗaya complete kuɗin da muke da shi zuwa yau shine naira dubu ɗari hudu da ashirin da shida da naira ɗari shida daidai wannan shine kuɗinmu da muka tara na asusun marayu muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ba ku ladan masu kula da maraya Allah kuma ya sa kafin mu raba wannan taimako ga marayu kuɗin da za mu samu ya ninninka abin da muke da su a halin yanzu to bismillah ma'ana saboda lokaci ya ja amma dai a takaice akwai wanda cikin wa'an karar kudin da aka karanta akwai wanda ya kawo naira dubu biyu ɗari biyar babansa ya rasu a yi masa addu'a ɗari biyar mahaifiyarsa ta rasu a yi masa addu'a ɗari biyar kasuwancin sa Allah sa masa albarka ɗari biyar kuma aure zai ƙara yake so a yi masa addu'a Allah ya sa masa albarka to Allah ya sa albarka akwai kuma wanda shi kuma ya turo naira ɗari dubu ɗaya ne amma abin da ya zo ɗari tara da hamsin ne abin da muka zo a cikin yan bulan saboda haka shi ne wanda aka gani ɗari tara da hamsin shi ma a kuma karɓar da shi alkhairi Allah ya biya masa akwai wanda suka ta kawo dubu ɗaya ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar biyar duk sun kawo an shiga da su ciki akwai wani bawan Allah da ya ce don Allah malam da yan uwa su tashi da addu'a dan kasuwa ne yana tura kuɗi wa wani saya mar kaya shinkafa ya tura kuɗi kuɗi kimanin miliyan goma sha shida da ɗari shida da hamsin wanda ainihin shekara guda tun da ya tura masa kuɗin babu kuɗi babu kaya subhanallah bara Allah ya sa aka kamo shi aka kawo shi EFCC an samu miliyan ɗaya a gurin sa amma tun baran har yanzu abu da ya gara kuɗin kuma ba nasa ne shi kaɗai ba shi ma da na jama'a da yana roƙon malam da ya masa ya cikin addu'a Allah ya fitar masa da wannan kuɗi na san shi ma ya samu ya biya masu kuɗi kuɗin su to Allah ya sawaye kun ji wancan karan ma mun ji mai miliyan sha ɗaya shi ma ko ko sha biyar ne miliyan biyar ko to ga wannan shi kuma miliyan goma sha shida to kuma kai ana neman miliyan sha shida an samu ɗaya ai ba inda aka je Allah na tuba ina fata an fahimta malam abun akwai zafi wallahi akwai zafi sai idan kai ta sama ne abin zai dame ka kuɗi miliyan ɗaya biyu uku har goma fa ba kaɗan bane jama'a wala Allah zaka samu da da wannan ya dogara wajen juya rayuwar ya tattara gaba ɗaya ya rike kuɗin kuma an zo nema ka ba da miliyan ɗaya duk da ma dai fa illam yusibu hawa bilun fatal ko ba haka bane yau in ma mamakon ruwa bai samu ba to a sami yayyafi ma'ana duk da bai samu bayar duka ba ya ba da miliyan ɗaya dai an rage wai mai hawa sama ya taka leda an rage hanya ko muna addu'a na duk a wuyansa suke to kaji irin ta ka gani ko to Allah ya maɗaukakin sarki ya fitar masa da haƙƙinsa idan shi ma da gaske ne kuɗin lalacewa suka yi ba mugunta ya yi ba to Allah ya hore masa domin wani lokaci abin yana faruwa bisa tsautsayi wani kuma da gangan yake yi to amma dai annabi ya ce duk mutumin da ya karɓi bashi ko aron kuɗin mutum ko su juya tsakaninsa da Allah ya zama lalacewa suka yi to Allah zai iya bashi hanyar da zai biya amma inda gangan ne mugunta ce na farko Allah ba zai baka hanyar biya ba na biyu kuma zaka gamu da Allah a gobe kiyama saboda haka muna addu'a in har da gaske ne kudin nan lalacewa suka yi ba da sansa ba Allah ya bayar masa da gurbi hima ya mayarwa da wancan gurbi in kuma ya yi haka ne da mugunta to Allah ya shirye shi Allah dawo da shi kan hanya shi kuma Allah ya fitar masa da kuɗinsa ko ta wata hanya ne daban ya ci gaba da harkokin kasuwarsa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu a muna addu'a ga wannan harkoki da muke na da'awa Allah ka ƙara mata inganci ka ƙara mata bunƙasa domin abubuwa da yawa suna bani mamaki na abubuwan da suke faruwa na da'awar mu nan wanda suke abin sha'awa da akwai lokaci da na baku labari kwarai da gaske amma ba lokaci ku bari ko sai karatun gobe ko kuma wata munasaba wallahi akwai abubuwan da suke faru yanzu ko kun san karatun nan ni ban ma sani ba kusan ashe gidajen rediyo guda shida aka ɗauka ake sakawa a wasu jihohi ni ban ma sani ba wallahi suna ɗauka kawai daga social media hes je su ba wa gidajen rediyon su biya kuɗi sai tsakanin shekaran jiya da jiya nake sani to wannan abun duka ba wani abu ne gwargwadon yadda masu yi suke kyautata niyyarsu wajen yi gwargwadon yadda Allah ke fantsama abin cikin al'ummar musulmi muna addu'a Allah ya kara mana ikhlasi Allah ya kara mana yi don shi subhanahu wata'ala wanda kuma suke taimakawa karatun nan ya yadu Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke aikin yada shi akan social media su ma Allah ya biya su da aljanna Allah ya yi musu matsalolinsu da damuwoyinsu gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum